الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a hudu ga watan Juma'a da akhira hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma bakwai ga watan daya shekara ta biyu. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata nan bismillah wani misali sanya kira'a a lasifika da ake yi a masallatai bayan an yi kiran sallah kafin limami ya zo wannan baya da asali a shari'a kuma wani nau'i ne na tashwishi musamman ga waɗanda sun zo masallaci domin yin jiran sallah ta farilla wasu za su shagala da nafilfili wasu ambatan Allah subhanahu wata'ala da haka bai dace ba wani abu ne wanda wasu suka zo da shi kwata-kwata baya da asali da a cikin addini kuma ya saba masa na'am to ayyubarta da alaka da tambayarka kawai mala'iku suna mutuwa ko ba sa mutuwa irin yadda ‘ya'yan adam da aljannu suke mutuwa suke rayuwa mala'iku da Allah ya halice su ya halice su saboda bauta masa shine yi masa da kuma su mala'iku sun sha bamban da ‘ya'yan adam ‘ya'yan adam suna ci suna sha suna fitsari suna bayan gari suna rashin lafiya kuma suna mutuwa an gane ko? mala'iku ba sa ci ba sa sha ba sa rashin lafiya ba sa daman sai ana ci ana sha sannan maganar bayan gari da sauransu take tasowa kuma ba sa aihuwa ba sa aihuwa sabani ga jinsi na aljani aljani yana ci yana sha yana bayan gari yana komai kuma yana aihuwa tare da cewa asali sinadarin da Allah ya halicci waɗannan halittu sun sha bamban kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yake cewa mala'iku an halicce su ne daga haske aljankwa Allah ya halicce shi daga bakin wuta ma'ana tacacciyar wuta shi kwaɗan adam Allah ya halicce shi ne daga laka kamar yadda ya halicci annabi adam alaihi salam wannan hadisi yana cikin sahihu muslim ita ku ayar da kake bayani ita wannan tana magana ne gaba ɗayan halittu za su ƙare an gane ko idan an yi busa ta tashin alkiyama dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗaya za su mutu kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa nufika fi suri fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun ubangiji ta'ala yace za a yi busa a cikin kaho idan kiyama ta yi idan aka yi wannan busa fa sa'ika man fis samawati wa man fil ardi dukkan halittun da suke cikin sammai da kaskai gaba daya za su mutu ma'ana as-sa'iq anan shine mutuwa ce illa man sha Allah sai dai wanda Allah ya so don haka wannan shine karshen duk wani mai rai in dai an yi busa a cikin kahoto kowa zai tashi daga aiki ba wanda zai rage illa wanda yake rayayye rayuwar da ba ta da farko ba ta da karshe kuma tawaya ko wani aibi baya riskarta shine ubangiji mai girma da daukaka wa tawakkal ala alhayy allazi la yamutu na'am
wankan juma'a wannan fa yana da lokaci
wai wankan juma'a yana da lokaci shi kuma ba ya ci abinci ba shi wannan
yana da lokaci shi wannan wanka iya farkon lokacinsa shine ketowar alfijir a ranar juma'a kuma shi wannan wanka wajibi ne ko mu ce farilla ne a magana mafi rinjaye tare da cewa wasu daga cikin malamai musamman malaman malikiya sun tafi akan cewa sunna ne amma dalilai sun tabbatar da cewa farilla ne kuma shi farlancin wannan wanka yana hawan wanda juma'a ta zama wajibi a kansa duk mutumin da zai je juma'a manzo Allah ya ce wanka kamar yadda ya ce man atali jumu'a falyagtasi aw kama kana duk wanda zai je jumu'a manzo Allah ya ce yayi wanka dan haka kuma shi wannan wanka an so yin shi gaf da tafiya masallaci an gane ko gaf da tafiya masallaci a wannan lokaci aka so mutum yayi wanka amma in ya yi shi tun bayan alfijir ko da safe bayan rana ta hudu ta wannan ya sauke abin da yake kan shi kuma tare da cewa su malikiya suna fadar cewa idan mutum ya yi wannan wanka ya shagala da ci da sha to ya sake wankan wankan ya baci lalle babu wani dalili daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna cewa ci da sha yana warware wanka na juma'a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabu badi ilkalak kuma mun gama babi na shida baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ambatan mala'iku wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa almala'ikatu ya ta'aqabu mala'ikun Allah wato sukan yi baki baki da juna idan aka ce at-ta'aqu shine yin baki baki mala'ikatun bil-laili wa mala'ikatun bin-nahar wasu mala'ikun wato a cikin dare suke iya aiki nasu wanda Allah ya dora musu wa mala'ikatun bin nahar wasu mala'ikun su kuma a cikin yini wa ya ji tami'una fi salatil fajiri wa fi salatil asir wanzan Allah ya ce sukan haɗe a lokacin sallar asuba da lokacin sallah ta la'asar kenan wannan lokata su ne lokacin canzar juna tsakaninsu a baki-bakin da suke mala'ikun da suka sauka a lokacin la'asar to suna nan ba sa tafiya sai in lokacin asuba ya yi idan wasu sun zo waɗanda za su canje su sannan su su koma su kuma wanda suka sauka a lokacin asuba sai idan lokacin la'asar ya yi mala'ikun da za su canje su in sun sauka sannan kuma su tafi kenan sukan haɗe a lokacin sallah ta la'asar da lokacin sallah ta asuba maza Allah yake faɗa kuma ya aruju ilaihi lazina kanu fikum sannan waɗannan mala'iku waɗanda suka kasance tare da ku waɗanda suka yi ni tare da ku ko waɗanda suka kwana tare da ku sukan hauhawa ilaihi zuwa gare shi wane ubangiji mai girma da ɗaukaka wanda wannan kamar yadda bayani ya gabata yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da ɗaukakar ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshinsa ubangiji mai girma da ɗaukaka a sama yake ya ɗaukaka akan al'arshinsa kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tambayi wannan kuyanga ta mu'awiya Allah ya ƙara masa yadda lokacin da zai ‘yantar da ita maza Allah ya ce zumin da ita ya zo da ita kuma maza Allah sallallahu Alaihi wasallam maza Allah ya tambaye ta ya ce aina Allah a ina Allah yake kai tsaye ta ba shi amsa ta ce Allahu fi sama Allah a sama yake ya ce man ana ni kowane ne sai ta ce wa an ta rasulullah kai manzo ne na Allah zan Allah sai ya faɗa ga mu'awiya ya ce a atika hafa inna ha mu'mina maza'yantar da ita baiwar nan taka mumina ce ta san inda ubangijinta yake kuma ta san ni matsayina ni manzo ne na Allah inda Allah ba a sama ba yake lokacin da ta ba shi amsar cewa Allahu fi sama da manzon Allah ya ce a bai taba ganin aiki na asha manzon Allah ya ja baki ya kyale wanda kuma bayani ya gabata a darasin mu na tauhidi dalilai sun wuce a lissafa na daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa wannan hadisi jayi thumma ya aruju ilaihi allazina kanu fikum mala'ikun da suka kasance tare da ku sukan hauhawa zuwa ga ubangijinsu fa yas'aluhum wa huwa a'lam sai ya tambaye su alhali ya fi su sanin abin da bayinsa suke ciki domin mai boyuwa ba ta boyuwa gare shi an gane ko? yana tambayar su domin kafa hujja amma ba dan ya jahilci abin da bayansa suke ciki ubangiji subhanahu wata'ala masani ne game da kowa da komai babu abin da yake koyuwa gare shi inna Allah la yakfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mu fa yasaluhum ubangiji ta'ala sai ya tambaye su su mala'ikun wa huwa a'alam alhali ya fi su sanin halin da bayansa suke ciki. Fa ya ƙulu ya ce da su kaifa taraktun ibadi, yaya kuka bar bayina? Faƙalu mala'ikun sai su ba shi amsar cewa taraknahum yusallun wa atainahum yusallun. Mun bar su suna sallah kuma mun je mun same su suna sallah. An gane ko? wanda wannan gaba tana nuna su waɗannan mala'ikun su ne dai ainihin waɗanda suke canzar juna tunda tanta suka yi mumbar suna sallah kuma lokacin da muka zo har domin same su suna sallah kenan kaga in a lokacin la'asar suka tafi sannan kuma lokacin asuba suka dawo kenan sun bar bayi suna sallah kuma sannan sun dawo sun same su kuma suna sallah haka za su ba ubangiji subhanahu wata'ala amsa wanda kuma a cikin dukkan ibadun da Allah ya shar'anta mana babu wata ibada mafi soyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala sama da sallah sallah ita ce ibada ɗaya-ɗaya wadda ta fi soyuwa a gun Allah subhanahu wata'ala don haka sai suka ambata bayinsa da mafi soyuwar ibada a gunsa ita ce sallah Allah ya sanya muna daga cikin waɗanda za su ke wanda ke kiyaye ta za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب إذا قال أحدكم آمين إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج عن إسماعيل بن أمية أن نافعا حدثه أن القاسم بن محمد حدثه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خشوت للنبي صلى خشوت للنبي صلى الله عليه وسلم وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين الناس وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله قال ما بال هذه قلت وسادة وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وأن من صنع السورة يعذب يوم القيامة فيقول أحيوا ما خلقتم قال حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك المروزي قال أخبرنا معمر هو ابن راشد الأزدي عن الزهري هو ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا سورة تماثيل قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكير بن الأشج حدثه أن بسر بن سعيد حدثه أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثهما زيد بن خالد رضي الله عنه أن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة قال بسر فمرض زيد بن خالد رضي الله عنه فأدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير فقلت لعبيد الله الخولاني ألم يحدثنا في التصاوير فقال إنه قال إلا رقم في ثوب ألا سمعته قلت لا قال بلى قد ذكر قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني بن وهب قال حدثني أمر عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال وعد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فقال إنا لا ندخل بيتا فيه سورة ولا كلب قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن أبي صالح هو ذكوان السمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقالوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن قليش قال حدثنا علي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه ما لم يقم من صلاته أو يحدث قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة الهلالي المكي عن عمرو هو ابن دينار عن عطاء عن صفوان بن عن صفوان بن يعلى عن أبيه عن أبيه هو يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مال قال سفيان في قراءة عبد الله ونادوا يا مال قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس هو ابن يزيد العيلي عن ابن شهاب أنه قال حدثني أروى وابن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد كان أشد من يوم أهد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا أردت نفسي على ابن أبدياليل أبدياليل ابن أبد كلان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وإل فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذاك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce idan ƙala a hadukum amin manzon Allah ya ce idan ɗayanku ya ce amin wal mala'ikatu fi sama mala'ikun da suke cikin sama su ma sukan ce amin kamar yadda ya zo a riwayar fawafaqat ihdahuma al-ukhra wato ɗayar amin kin tai dace da ƴar uwarta manzon Allah yace gufira lahu ma taqaddama min zambi wannan bawa za a gafarta masa duk abin da ya gabata na zanubansa lafazin amin ma'anarsa shine Allahumma stajib du'a'ana ko kuma istajib du'a'ana ya rabb ya ubangijinmu karɓi addu'armu shi ne ma'anar amin ita amin a loga ta larabci kana da fuska biyu ka ce amin biduni mat an gane ko ko kuma ka ce amin bi maddil hamza amin wannan shine ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuskure ne kamar yadda za ka ji dewa daga cikin jama'a suna yi maimakon su ce amin sai su ce amin idan ka ce amin ma'ana ta canza ma'anar amin ma'ana kasidina masu nihi kamar yadda can ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu la tuhillu sha'airallahi wala shaharar harama wala hadaya wala qala'ida wala aminal baital harama aminal baital harama ai qasidinal baital harama to dan haka mimun kin takhfif ake mata ba a mata shadda ko kuma a hausance ba a mata karfi sai ka ce kenan amin amin kenan ma'ana istajib du'a'ana ya rab ya ubangijinmu karbo addu'armu kuma iya abin da ya tabbata a sunna ita amin bayyana ta ake ba ɓoye ta ba ake an gane ko bayyanar da ita ake kuma ba bambanci tsakanin limami da mamu kamar yadda mamu suke cewa amin to haka shi ma limami an sunanta masa fadar amin saɓani ga malikiya su sun tafi akan cewa liman ba zai ce amin mamu su kadai ne za su ce amin sun kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza qala lil imam ghayr al maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin idan limami ya ce gairul magbubi alaihim waladdallin ku ku ce amin suka ce limami ba zai ce amin ba to illa kasancewar dalilin da yake tabbatar da hatta da liman na fadar amin shine wannan hadisi domin cha idza qala ahadukum idan ɗayanku ya ce amin shin limami baya cikin ɗayanku shin limami baya son a gafarta masa kamar yadda mamu suke famar a gafarta musu kuma ga ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin shi na limami yakan faɗi amin idan ya ce gairul magdubi alaihim waladdallin hadisai sun wuce a lissafa kuma bayyanar da ita ake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan jama'a suna faɗar amin har sai ya kai masallaci yana gumza su malikiya ta suka yi ɓoye ta ake ba a bayyana ta menene hujja suka ce amin addu'a ce ita ko addu'a so ake a koye ta kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil guduwi wal asali wa la takum ko kuma wannan can da yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya innahu la yuhibbul mu'tadin ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roƙi ubangijinku halin kuna masu kaskanta kai zuwa gare shi kuma halin kuna masu ɓoye addu'arku to ita wannan addu'a ce amma bayyanar da ita sunna ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanar da ita mamun da suke bayan shi suna bayyanar da ita har sai masallaci ya kai yana gumza to shine anan yace idan ɗayan ku yace amin mala'ikun da suke cikin sama su ma sukan ce amin idan ɗayar amin ƙin ta yi dace da ‘yar uwarta aka yi dace an gane ko kana faɗa a lokacin da su ma mala'ikun suke faɗa za Allah ya ce gufira lahu ma ta ƙaddama min zambi za a gafarta masa shi wannan bawa duk abin da ya gabata na zunubansa. to abinda muke so mu sani wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar mana cewa fadar amin sababi ce ta samun gafara a gun ubangiji subhanahu wata'ala sai dai dukkan irin ire-iren waɗannan hadisai da suka zo na cewa duk wanda ya yi kaza za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan ya keɓanta ne da kankanin zunubai kankanan zunubai su manyan zunubai ɗaya daga cikin abubuwa biyu ne suke kankare su abu na farko kyautata tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala duk bawan da ya kyautata tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala komin girman laifinsa to Allah ya yi alkawalin gafarta masa an gane ko wannan shine kamar yadda ya faɗa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima abu na biyu wanda ke kankare manya-manyan laifuka shine rangwame da afuwa na ubangiji subhanahu wata'ala idan bawa ya same shi da laifin ba tare da ya tuba ba to Allah yana iya ma bawa afuwa ya rangwamta masa wannan manyan laifi amma su manyan laifuka matukar mutum yana raye sallah da azumi da zakka da sauran ibadu ba sa kankare manyan laifuka illa kawai kyautata tuba zuwa ga ubangiji amma duk wasu kankanan zunubai to dalilai sun wuce a lissafa waɗanda suke nuna cewa in bawa ya yi kaza akan kankare masa zunubansa kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ɗaya daga cikin hadisan yana faɗa cewa as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir maza Allah yake cewa salloli biyar wanda Allah ya shar'anta mana a tsawon yini da dare da sallar jumu'a daga wannan jumu'a zuwa jumu'a ta gaba da azumi na ramadan zuwa ramadan na baɗi maza Allah ya ce gaba ɗayansu masu kankare ma bawa ne duk abin da ya aikata na ƙanƙanan laifi matuƙar ya nisanci manyan laifuka an gane ko matuƙar mutum ya nisanci manyan laifuka kamar yadda muka karanta waccan aya ɗazu in ta shi ta nebu ka ba'ira matu na hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima a takaice ne wannan hadisi yana tabbatar mana fadar amin sababi ce ta samun gafara a gun Allah subhanahu wa ta'ala in aka yi dace aminkinka ta yi daidai da aminkin mala'iku ma'ana sun yi dace a lokaci guda shi ne malam sai zo mana da hadisin aisha Allah ikara mata yadda take fada hashautu linnabi sallallahu alaihi wasallama wisadatan aisha take cewa na cusa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani matashin kai an gane ko lafazin hashautu min alhashu ne in aka ce alhashu shine cika abu da wani abu kamar misali bahu a cika shi da wata ciyawa an gane ko kenan minal hashishi ne shine tace hashautu linnabi sallallahu alaihi wa sallama wisadatan wato na cika ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani fulo da ciyawa idan aka ce wisada shine matashin kai matashin kai kala biyu ne akwai katon matashi wanda ake hawa a zauna akwai kuma wanda wato akan tada kai ko kuma a yi kishin gida a kansa dukkan shi dai sunan shi wisada ta ce fi hata masu ka an hannun ruka wato cikin matashin kan ta ce akwai wasu hutuna lafazin tamasil jam'i ne na timsal in aka ce timsal shine hoto amma galibin timsal ana amfani da shi ga hoto wanda yake mai jiki mai sura wanda yake inuwa kenan wanda ake yi da karfe ko da laka ko a sassaka da icce ko wani danko da sauransu kamar yadda su waɗannan hotuna halak ne a shari'ar wasu daga cikin annabawa da suka gabata misali annabi Sulaiman alaihi salam kamar yadda Allah ya hore masa mala'iku wannan aljannu suna masa hotunan dukkan wasu abubuwa waɗanda suke masu rai kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa a can cikin suratu saba ya amaluna lahu ma ya sha'u min mahariba wata matsila wajifanin kaljawa to amma mu a shari'ar mu haramun ne an gane amma me ake nihi da tamasila anan ana nihi da suwar hotuna don hoton da yake jikin wannan wato fata ko mu ce wannan yadi wanda aka yi matashin kai aka cusa ciyawa a ciki ba yadda za a yi hankalinka ya baka cewa in an tseda shi zai yi inuwa abu ne wanda yake zane ne don haka aisha ta ce ka an na hannun ruka wato ka ce kilishi ne lafazin numruka jam'unsa shine namarik idan aka ce namarik kilisai kenan kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa namariku masfufa a can cikin wata waka ta imrul qais yana fada yana cewa ka anni wa rahli wal kiraba wa numriki ala yarfa'i yanzi zawaida nikiniki ka anni wa rahli wal kiraba wa numriki yace ka anni ka ce ni wa rahli wato da sirdina wal kiraba da kubena gidan takobi wa numriki wato da kilishi na ya ce alayar fa'iyin ka ce muna kan wato wani namijin jimina ne zizawa ida wanda yake ma'abucin daɗi na fuka-fukai an gane kuwa yadda wai dukin shi yake sukuwa da shi yake tashi da shi cayi ka ce ɗan jimina ne ka ce namijin jimina ne a shahida dai da ya ce numriki an gane ko jam'i ne na numruka numruka shine wato kilishi kamar yadda anan ta ce ka annaha numruka ka ce wato wani kilishi ne zanen kenan da yake jikin shi wannan matashin kai faja'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo faqama bainan nas manzon Allah sai ya tsaya tsakanin jama'a cikin jama'a waje ala ya tagayyar wajhuhu fuskarsa sai ta ringa canzawa ta rikida manzon Allah ya gama fuska wanda alama ce wadda take nuna ransa ya baci kamar yadda a Hausa ake faɗa labarin zuciya a tambayi fuska shine Aisha tace waje ala ya tagayyar wajhuhu sai ya haɗu fuskarsa tana canzawa faƙuntu sai na faɗa na ce malana ya rasulallah ya manzan Allah laifin mi muka yi laifin mi muka yi ala sai manzan Allah ya ce ma balu hazihi wannan kwamaine ne azan Allah ya nuna mata kilishin ya ce ma balu hazihi wannan kwa saboda mai aka yi shi na menene ƙuntu sai na ce masa wisadatun ja'altuha laka li tabdaji'a alaiha lafazin wisada khabar ne na mubtada a wanda yake mahzufun ai hiya wisadatun ja'altuha laka tace ya rasulullahi matashin kai ne fulo ne nayi maka li tabdaji'a alaiha wato dan ka kwanta akanta an gane ko me yiwa shi wannan fulan da tayi shi ne ma wanda ake kiran shi kamar matala a yau mai faɗi ne wanda ana iya kwanci a kansa ta ce ne ta tsaje a alaiha don ka kwanta a kansa ana sai manzon Allah ya ce amma alimti annal mala'ikata la tadkhulu baitan fihi sura shin baki san da cewa ba lalle mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai hoto a cikinsa? kwata-kwata ne dukkan mala'iku ba sa shiga ko kuma wasu mala'iku ne ke ɓantattu mala'ikun da ba sa shiga gidan da ke akwai hoto su ne mala'ikun rahama amma mala'iku wanda ake kiransu alhafaza makiyaya wannan ba sa rabuwa da bawa an gane ko ko hoto miliyan ka kawo ka kimsa a gida sai sun shiga haka na biyunsu mala'ikun azaba ga waɗanda Allah ya yi nihin azautarwa hoto baya hana su su shiga cikin gida na ukunsu mala'ikan mutuwa in lokaci ya yi shi ma hoto baya hana shi ya shiga don haka dai mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai hoto su kwa mala'ikun rahama a aikinsu ba dare ba rana roƙa ma bawa gafara da jin kai na Allah subhanahu wa ta'ala don haka duk gidan da ke akwai wannan hoto ko kare kamar yadda za mu iske to Allah yana haramta musu addu'ar wannan ta mala'ikun rahama don haka musiba ce wadda ta hada al'umma musiba ce ta hada jama'a ko kai baka kawo hoton ba to a cikin wani abu a zo da shi ko a kwalin turare ko kwalbar turare ko wani man shafawa ko wani kartan abinci in na kwali ne da a gasunan dai ya wuce a lissafa musiba ce wadda ta mamaye al'umma ta gama ta waliyazubillah shine yace la tadkhulu baitan fihi sura mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai hoto a cikin sa wa anna man sana'a sura manzon Allah ya ƙara faɗa mata yace lalle duk wanda ya kera wannan hoto yu'azzabu yawmal qiyama a ranar kiyama akan azabtar da shi daga cikin azabar ubangiji ta'ala zai faɗa ga masu hoto ya ce ahayu ma khalaqtum kura yadda abinda kuka halitta ma'ana abinda kuka sawara ubangiji ta'ala zai ce kura yadda su wanda wannan gaba tana tabbatar mana duk hoto duk wani abu wanda yake mai rai haramun ne yin hotonsa sawa'an da karfe ko wani icce a sassaka ko laka ko danko hakanan hoto wanda yake na zanawa na desar an gane da yawa daga cikin malamai na daga cikinsu irin su shek nasir albani da sauransu hatta da wannan alfotografiya hoto na kyamara tare da cewa ibn al-usaimin Allah ya ji kansa shi ya toge hoto wanda yake na kyamara baya ciki saboda wasu dalilai ya yi wani bayani mai tsawo kamar yadda yake cikin littafinsa sharhi na riyadus salihi to amma da yawa daga cikin malamai sun shigar da hatta da fotografiya hoto wanda yake na kyamara yana ciki kuma wannan gaba ita ce take tabbatar da kenan hoton da ya haramta hoton abu mai rai dan adam ko dabba ko tsuntsu ko kwari haramun ne ka zana hoton shi duk wani abu wanda yake mai rai tunda me yace cai ahyu ma khalaqatu za a ce da su kura yadda abinda kuka halitta na hoto to tare da cewa malamai magabata sun ɗan yi saɓani shin abin da ba mai rai ba kamar itace da duwatsu waɗannan dai halittu na Allah subhanahu wa ta'ala shin yana halatta mutum ya zana su ya yi hotonsu wasu sun tafi akan cewa hatta da su ma baya halatta sai dai dalili daga abdullahi ɗan abbas hadisi ne sahihi da shi da sauran malamai sun tafi akan cewa kamar abin da ya shafi itace da duwatsu da abin da ya kama da su ƙoramu da girgije wannan duka ba laifi mutum yana iya zana hotonsu kamar yadda wani mai sana'ar hoto zana hoto abdullahi dan abbas yake ce masa ka daina wannan sana'a domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masu hoto su suka fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama sai ya ce da shi to aini ko ba ni da wata sana'a in ban da wannan sana'a ta zane in zana hoto ya ce to in har ka nace sai ka ci gaba da wannan sana'a to ka zana abin da ba shi da rai ma sai masa misali kamar duwatsu da itace da sauransu don haka dai a magana mafi rinjaye abinda ba shi da rai kamar itace kamar duwatsu da sauransu ba laifi mutum yana iya zanen su to daman balantana sana'a ta dan adam wannan ita babu sabani kamar misali ka zana hoton keke ko wani babur ko tukunya ko daki ko moda abubuwa dai wanda dai dan adam yake kera wannan ba laifi mutum yana iya zana hotonsu a takaice wannan hadisi malam ya zo da shi domin nuna mana cewa daga cikin mala'iku akwai mala'ikun da ba sa shiga gida mala'ikun rahama idan ya kasance a gidan akwai hoto hadisi na gaba hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda na faɗa na ji abu ɗalha Allah ya ƙara masa yadda na faɗa na ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na cewa la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi kalbun wala suratu tamasil wato mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai kare karen da shari'a ba ta ba da izinin a riƙa ba amma in karen da shari'a ta ba da izinin a riƙa to wannan ba laifi baya hana shigar mala'ikun rahama yana daga cikin karen da shari'a ta ba da izinin a riƙa karnuka ne uku karen da aka riƙa domin gadin gona an gane ko? na biyu shine gadin dabobi wanda yake raka dabobi kiwo ya dawo da su ko kuma yake tsaransu a garki na uku shine karen harauta to waɗannan karnuka uku shari'a ita ce ta ba da izinin a riƙa amma duk abin da ya wanaice su to wannan haramun ne kuma duk mutumin da ya riƙi kare banda wai wannan ukuba na cewa mala'ikun rahama ba sa shiga addini na Allah yana tauye masa wani bangare na lada za a wayi gari gaba ɗaya ya cinye ladanka hadisi ne sahihi manzan Allah ya ce duk wanda ya riki kare a kulli yomin manzan Allah ya ce yana tauye masa wani yanki wanda yake na lada banda toshewar basira ta wasu daga cikin jama'a ta musulmi wai sun ɗauki cewa wai kare wai kayan ado ne har yanzu za ka ga mutane sayo shi suke fa a garin nan ma ana fadar akwai wanda ya so kare miliyayi ka mutum yake koman da waya a sayo masa kare daga almai daga germany hotunan karen gasunan kalaluwa ka zaba a wani ka san dai duk karen da aka so shi miliyan guda ko wani abubuwa ko sama da haka to ka san dai akwai rashin hankali da tunani a wani ka kawo shi wai ka ringa dora shi kan shimfiɗa gado fa ake masa shimfiɗa abinda zai ci a yini ko wani ba zai ci ba abinda za a kashe masa kasan irin wannan kare sai dai a ringa bude mishi abincin kwanko ko kuma nama ma in aka so maimakon ba kashi ba sai dai a bashi tsoka kuma da allurori da kwayi kan magani ana kai shi ya bashi kullum ana diba lafiyar shi to haka sukan so mutum ya zo yana yawo da shi a mota ko kuma ya zo a gida ya zo ya hau kan shi muda shi ma karen ya zo ya hau kan shi har ya ringa sumbantar shi wal iyazu billahi to bayan waɗannan azaba biyu ya hana mala'ikun rahama su shiga gidanka kuma ya tauye maka ladanka to dan haka kawai wanda zai yi gadin gona ko gadin dabobi ko na farauta shine shari'a ta bada izinin arza malamai sun kiyasta akan gadin gona ko gadin dabobi karen da mutum zai rika domin ya yi masa gadi shi ma a wurin da babu amintuwa wanda ake jin tsoron kamar 'yan ta'adda za su iya haurawa to wasu malamai suna ganin ba laifi kamar misali mutumin da yake gefen gari suna ganin ba laifi mutum yana iya rubon kare duk da cewa inda hali kamata ya mutum ya kauce ai akwai masu gadi da sauransu to shine anan kenan sai ya ce wala suratu tamasil wato ko hoto wanda yake na tamasil tamasil kenan abubuwan da ake hoton su kenan masu rai an gane ko abubuwa waɗanda suke masu rai sura ta abubuwa waɗanda suke masu rai wanda ake zanawa to mala'ikun rahama ba sa shiga gidan da ke akwai kare ko hoto sannan hadisi na gaba hadisin zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle aba talha ya bashi labarin lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi sura wato mala'ikun Allah ba sa shiga gidan da ke akwai hoto a cikinsa gidan da ke akwai hoto a cikinsa mala'ikun rahama ba sa shiga. Busur ibn Sa'id, Allah ya ji kansa yake faɗa famari da Zaidugun Khalid. Zaidugun Khalid wato sai rashin lafiya, fa'udina sai muka je mu gaida shi. fa'iza na hannu fi baitihi bi sitrin fihi tasawir sai ga maka wato wani labule a cikin gidansa fihi tasawir wato akwai hotuna a jikinsa idan aka ce sitir shine wato labule an gane ko wanda da yawa a hausa yau wasu ba san shi ba sai a ce rido rido kawai mutane suka sani wani lokaci yaro yana ce a janye labule janye labule shi bai san ba me ake kira da labule sai da aka ce masa rido wai sannan ya fahimci wai abin da ake yi yaren wasu ya zo di ya gurɓata yarukan jama'a to shine ake ciya shine ake kira sitir kenan da wanda ake yi babba wanda suke kira kashmir wanda ake rufe katanga gaba daya wanda shi ma dai baya halatta na rufe katanga haka kawai akwai dalilai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan dai a takeice ce fa iza nahnu fi baitihi bi sitrin sai ga maka wani labule wato a cikin ɗakin safihi tasawir akwai hotuna a jikinsa wa qultu li ubaidillahi al-qawlani sai na faɗa ga ubaidillahi al-qawlani Allah ya ji kansa nace masa alam yuhaddithna fi tasawir shin yanzu Zaid ibn Khalid ba shi bai ba mu labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hani game da wato hotuna kuma shi kuma ga labule mai hoto a gidansa faƙala shi ubaidullahi alkaulani sai ya ce innahu ƙala zaidu bin khalid abin da ya faɗa mun illa raƙamun fi saurin sai dai zane a jikin tufafi haka ya faɗa mun sai na ce ala sami tahu tabbas haka kaji ƙulta sai na ce masalla wannan ala sami tahu wato shi ubaidullahi alkaulani sai ya faɗa kenan ga wato shi busur ibn sa'id ya ce ala sami ita hushin yanzu kai baka ji ba wannan daga gun zaid ibn khalid ya ce illa raqamun fi saw ala sami ita hushin kai baka ji ba qultu sai nace masa la nace masa wallahi ni dai ban ji ba qala sai ya ce bala qad zakara tabbas ko ya faɗa an gane ko ya faɗa yace la tadkhulul mala'ikatu baitan fihi suratun yace illa raqamun fi thawbin yace sai dai wato zane wato a jikin tufa to wannan shine wanda wasu suka tafi akan cewa hoto in dai a jikin tufafi ne ba laifi to amma in aka ce raqam ai baya nihin hoto in dai aka ce raqam shi zane ake ne tana iya yiwa zana kenan kamar irin su itace da abin da ya yi kama da su an gane ko da wannan ne wasu suke togewa akan cewa hutu mara inuwa wato shi halaka ne amma mai inuwa suka ce shi wannan haramun ne babu saɓani to don haka dai wancan hadisi da ya gabata na wisada da aisha ta yi fulo da tama manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na ya hau ya zauna da kuma wani hadisi na daban wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita kafin ya dawo Aisha ta kafa kilishi a ɗakinta kilishin yana ɗauke da hotuna na dabobi waɗanda suke hotuna masu rai manzon Allah da ya dawo gida zai shiga ɗaki sai ya ga waɗannan kilishi ya bujiro masa da hotuna manzon Allah ya taka birki ya ki shiga ya gama huska ya bata rai aisha ta ringa tuba zuwa ga ubangiji ta ce ya rasulallahi menene laifina manzo Allah sai ya ce aisha waɗannan masu wannan hoto sun fi kowa tsananin azaba a ranar kiyama za a ce da su su rayar da abin da suka halitta alhali ko ba za su iya ba take yanke aisha Allah ya kara mata yadda ta huzgo wannan kilishi ta yi kucin kucin da shi ta cusa shi a cikin wani bahu aka maida shi kulo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana zama a kai sannan hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar Allah ikara musu yadda yake faɗa wa'adan nabiya sallallahu Alaihi wasallama jibrilu wani lokaci jibrilu alaihi salam ya yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alkawalin zai zo kamar yadda yake cikin wata riwaya farafa jibrilu sai ya yi jinkiri ya samu latti har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damuwa a cikin zuciyar shi a sababin wannan lati da jibril yayi manzon Allah sai ya fito ya fito sai ya hadu da jibril a can waje sai manzon Allah yake faɗa yace ya jibril me yasa kai latti jibrilu alaihi salam sai ya bashi amsa ya ce inna la nadkhulu baitan fihi suratun wala kan yace mu mala'ikun Allah gidan da ke akwai hoto ko kare ba ma shiga aka je aka ringa bincikawa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin wata riwaya sai aka samu kuyo ya ji ya lade a cikin akalkashin gado a cikin gidan aka samu kuikuyon kare dan kuikuyo ya labe shine sababin abin da yasa jibrilu alaihi salam yayi jinkiri yake yake shiga gida har sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu damuwa ya fito hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala li imamu sami wannan kenan a takaice wannan hadisi da ya ce shi jibrilu alaihi salam ya bayyana ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sababin abin da ya sa ya yi jinkirin zauwa bai shiga ba kenan kasancewar akwai kare a cikin gida wanda wannan yana tabbatar mana cewa hatta da annabawan Allah da manzanni ba su san gaibu ba an gane ko sanin gaibu abu ne wanda ya keɓanta da Allah subhanahu wa ta'ala kai a jinka in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya san da kare a cikin gidansa zai kyale shi? hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce iza ƙala li imamu sami Allahu liman hamidahu idan limami ya ce sami Allahu liman hamidahu faƙalu Allahumma rabbana lakal hamdu mamu suka ce Allahumma rabbana lakal hamdu maza Allah ya ce fa'innahu lalle lamarin alha'u a nan da miru sha'an ne fa'innahu lalle lamarin man wafaƙa ƙauluhu ƙaular mala'ika duk wanda faɗarsa ta yi dace da faɗa ta mala'iku ka ce Allahumma rabbana lakal hamdu su ma mala'iku sun faɗa manzon Allah ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa an gane ku za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wanda wannan shi ma yana nuna mana faɗar Allahumma rabbana lakal hamdu da muke yi a cikin sallolinmu in ta yi dace da ta mala'iku to zai zame mana sababi na samun gafara abun Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan kuma ɗaya ne daga cikin sigogi hudu da suka tabbata daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na wannan zikiri nau'i na farko ka ce rabbana walakal hamdu an gane ko kuma nau'i na farko ka ce rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu nau'i na biyu ka ƙara wawun rabbana walakal hamdu rabbana walakal hamdu nau'i na uku allahumma rabbana lakal hamdu kamar yadda yake cikin wannan riwaya nau'i na hudu allahumma rabbana walakal hamdu duk wanda kai yayi illa kasancewar sunna in taki diddugu ta wuce ɗaya ta wuce biyu to ana buƙatar cancanzawa yau da gobe domin ya zamanto mutum ya yi aiki da kowannan kuma hakan yakan kai wanda ya jahilci wannan karantarwa ya fahimta shi ne ya ce domin yau wani in ka je ka ce allahumma rabbana lakal hamdu ca zai kayi kuskure an gane ko ca zai kayi kuskure sannan hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake faɗa inna ahadakum fi salati ma damati salatu ta habisu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace lalle ɗayan ku wato yana nan a cikin sallah matukar sallah ita ce ta tseda shi idan ka zo masallaci limami bai iso ba duk zaman da za ka yi duk jiran da za ka yi to kana cikin ladan sallah don haka karka samu damuwa an gane ko idan limami ya yi lati karka samu damuwa kana nan a cikin ladan sallah ko mun dogon latin da za a yi har a kai lokacin da limami ya zo amma a yau galibin jama'a idan limami ya yi lati minti ɗaya zuwa biyu za ka ji wasu sun fara tsoki sun fara tsoki wani ma sai ma ya tashi ya je ya shiga sha'aninsa kawai aliyyar billah wanda shi limamin nan aiki ne fa ya ɗauka yau da gobe kuma ɗan adam ne irin abubuwan da suke bujiro ma kowa na rayuwa shi ma sukan bujiro masa ba ku san uzurin da ya jinkirtar da shi ba amma sai a yi ta damuwa a yi ta tsoki ana gani wai ya bata ma mutane lokaci biyan shi kuke ko biyan shi kuke bai dace ba a ce ku yi wani da suka masa haka da aka gama sallah sai ya ce to daga yau na daina ku nemi wani limami na daba ku nemi wani limami na daba ai shi yasa hikima ta wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cewa in an tada ikama kafin limami ya zo haramun nema musu tashi su tsaitsaya ku dai ci gaba da zama har ya zo wanda hadisin yana tabbatar da halaccin tada ikama halin limami baya cikin masallaci don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan cayi inna ahadakum lalle ɗayan ku fi salatin yana nan a cikin sallah ma'ana bai gushe ba a cikin sallah ma damati salatu ta habisuhu matukar sallar ita ce ta tseda shi kana jiran limami ya zo a yi sallah to kana cikin ladan sallah sai ya ce wal mala'ikatu taqul mala'ikun Allah sukan faɗa ga duk wanda ya yi sallah ya ci gaba da zama a gunsa yana ambatan Allah to mala'ikun Allah suna nan suna yi masa addu'a addu'ar da suke Allahumma gafir lahu warhamhu ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka ji kansa a wata riwaya har ma daɗawa suke Allahumma tub alaihi ya Allah ka karɓi tubansa to haka mala'ikun Allah suke wannan addu'a ga duk wanda ya yi sallah bayan gama sallah ya ci gaba da zama abun da ya yi sallah wannan kuma ba sai wanda ya je masallaci ba a da ‘yan uwa mata da suke cikin gidaje idan suka yi sallah a mahallin da suka gama sallah suka ci gaba da zama suna ambatan Allah to mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna yi musu wannan addu'a ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka ji kansa ya Allah ka karɓi tubansa manzo Allah yace malam ya kun min salatihi matukar bai tashi ba min salatihi ai min makani salatihi daga gunde yi sallah matukar mutum bai tashi ba me ake nihi da tashi anan matukar mutum bai tashi bai fita daga cikin masallaci dan canza wuri in ya kama musamman ga mutumin da zai zauna bayan asuba yayi ta ambatan Allah hasi rana ta hudo yi wannan nafila raka'a biyu canza wuri baya fitar da shi daga samun wannan lada amma in so samu ne mahallin da kai sallah to ka ci gaba da zama abu shine yace malam ya kummin salatihi ai min makanin salatihi matukar bai tashi ba daga gun da yi sallah au yuhdis ko kuma yayi hadasi an gane ko lafazin yuhdis ma'ana yayi hadasi arwallarsa ta warware ko kuma yazo da wani abu wanda ya keta alhurman masallaci domin shi ma yana daga cikin ma'anar wato alhadas ma'ana mutum ya farar da wani abu wanda yake abu kenan matukar mutum bai yi hadasi ba kenan matukar mutum bai tashi ba ya fita ko kuma ya yi hadasi a wallarsa ta warware to mala'ikun Allah iya tsawon zaman da zai yi to ba za su gushe ba suna yi masa wannan addu'a ta roƙa masa gafara gun Allah subhanahu wa ta'ala da jin kansa nan insha Allahu ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك